نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawo ma wannan safiya ta lahadi wacce take tara ga watan ramadan hijira 1445 ko a wannan masallaci na nefa a kalamar hukumar ningi a jihar bauchi wanda kuma ya daidai da tara ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryamu alaihi masalatu wassalam 2025 kafin mu ɗora muna da tambayoyi guda biyu na
malam tambaya na ita ce malam mace budurwa wacce ba ta taɓa yin zina kuma har ta kai da samun ta taɓa yin zina kuma har ta kai ga samun ciki to malam shin ta zama bazawara ko kuma sai wacce ta taɓa yin aure ne kuma sadakinta na budurwa za ta ci ko na bazawara
to anan sai a koma gurin malaman harshen hausa ko a tambaye su me definition na bazawara da budurwa ko asali dai shi budurwa ita ce wadda ba a taba daura mata aure ba kuma namiji bai taba kusantarta ba wannan ita ce mana grade grade 1 kenan an gane wacce kuma aka wayi gari ta taba yin kuskure na zina ita kanta ta san ita ba budurwa bace ba babajin bace me yasa saboda ta aikata abin da ya kamata a ce ta yi da mijinta ne amma idan duniya wala'ala da idan iyayenta a matsayin budurwa suke kallanta amma ita farin sani ta san ita ba budurwa ba ce ba wannan mu'amala mai yakun a ce sai da mijinta na sunna ta yi kuma da farkarta Allah ya sauke to a nan gurin abu ne matsala ce guda biyu yanzu ta yi wancan abin da ya faru iyayen ba su sani ba haka ne wal'ala daga ita sai abokin shegantakarta kuma wal'ala ta tuba ko tana ci gaba da yi da shi ko da wani wannan dai malayakunta suna kallanta ita da shi haka ne to tun da allah bai sa an ganki ba allah bai sa an ganku ba to sai ku lallaba kanku bargon rufin asiri ku ci gaba da istighfari ku ci gaba da tuba Allah in ya ga dama zai yafe muku sannan abin da ya daganci ba da sadaki shi sadaki na farko dai ya kamata a samu bambanci tsakanin budurwa da bazawara to shin za ta faɗa masa ne ni ba kaza bace ba don ya ba ta iya na ajinta na bazawara ko kuma a'a za ta yi shiru ne ta ci na budurwa alhalin kuma ba budurwa ba ce ba wanne za ta yi na farko dai ta faɗa ɗin ba ƙaramin matsala ba ce ba a kanta da kuma 'ya'yan za ta haifa a wannan gida an gane ko za ta sa su cikin ma'ana gori da kuma maganganu marasa daɗi to sai ya zama idan ya zama na cewa matsaltsale biyu sun haɗu kuma ya zama dole sai an yi ɗaya daga ciki to gwala ta yi shiru da bakinta ta ci gaba da istighfari in ya so ta mai sassauci a sadakin in ya ce zai ba da dubu ɗari saboda yana kallon mutum ta a dubu ɗari ma ai yayi yawa a matsayinka na mai ƙaramin ƙarfi ko kuma ga sabgogi a gabanka ga kama gida ga abinci ga sabgar biki sai ta ɗan rage ta ce ba da dubu saba'in ma ko hamsin ma ya wadatar ita ta san meye a tare da ita ko ba haka bane ba amma ta fito ta faɗa wannan ba daidai bane ba za ki ɓata rayuwarki ne baki ɗaya shi duk lokacin da bawaye ya sabo har Allah ya sirranta mishi ba a ganshi ba to yana son shi da rahama ne so ake ka tuba shi yasa zaki ga ba a fiye kama mutum a laifin farko ba sai in ya ci gaba da yi ko sata mutum yake zaga akwai barayin cikin gida wataran sai ta sata a gida ka rasa wa yake an gane ko a rasa manyan ne ko yaran ne ko masu shigowa gidan ne amma ana nan lana dubu ta barawo ce da izinin Allah sai Allah ya bayyana ma'ana barawan a cikin gidan a yi haƙuri a ci gaba da addu'a amma barawan zai bayyana an gane to wannan yake nuna mana cewa idan har kin yi laifi Allah bai gani ma'ana jama'a ba su gani ba asirinki ya tuntuki gun da bakinki amma ba daidai bane ba yanzu ki faɗa masa ga cewa kaza ya faru kaza a'a ki shiru kawai ki dai ki ci gaba da istighfari kuma idan kin aure shi saboda Allah ya yafe miki kar wani haƙƙin shi akan ki ki ta masa biyayya linkin balinki an gane ko ki ta masa saboda shi ga ayyar da ya aure ki kaga inda a baya ne kafin a waye zai iya gane ke ma'ana ba bajin bace ba amma yanzu kayan abubuwa sun yawa naku na mata kuma saurayi bai san komai ba inda shi ma ba dan duniya bane ba so da haka ba zai iya fahimta komai ba an gani ko sai dai in magidanci ne to wannan zai iya gane me yake me ya gudana sai dai kawai ya gume shiru ya sarranta miki da kima sai ki sarranta wa kanki in ya so gwala ki mai sauci a sadakin ke kin san menene tsakaninki da Allahnki shi kuma bai sani ba kuma ki nemi ubangiji Allah sakamakon wannan abin da ne ba daidai ba Allah ka ba mu jina wani alkhairi na daban Allah ka fanshe masa da wani ma'ana sakamako na daban to sai kiga da izinin Allah abin ya kwaranye ko wannan zai zama darasi a gare ki zai kuma darasi zai zama darasi a gurin kowa baki daya kowa ta yi kokari ta kai budurcin ta gidan mijinta an gane kowa ta yi kokari ta kai budurci gidan mijinta zaka ga maza suna zuwa da wasu dabaru wai da an yi bai koko ko an ba da sadaki shi ke na wai kafa ta buɗe ayo ni abtumine ne kuma ni fa mijinki ni zan aure ki kawai ba komai ki share kawai to daman wani fa wannan dama yake bukata da ya samu a gurinki kuma shi kenan ya gudu ya barki sai ya fara ce miki bai gama gini ba ko kuma sai ya sai ya gama karatu ko kuma sai ya sai da kayansa kaza shi kenan dai ku ta jira ƙarshe da abin ya shiga menene wasa dama kuma burinsa kenan ya san ki amince kuma ya san ki shikenan wancan kudin da ya bada shi ba a gaban shi suke ba daman ya saba irin wannan wani har laifin ma ana kaiwa da ne bi waye ba su mazajen masu iskancin har sai an yi aure tukuna sai a sako ki to yanzu gashi nan suna zuwa da fulan iri iri iri iri iri to amma addu'a da zaki ke tayi zaki ga Allah ya raba ki da irin wannan mugayen samarin ko mugayen zawarawa an gane sannan zaka ga kuna kuskure wai mace wai don an sa muku rana ko an yi baiko sai ki ga hakkin yadda ki bi shi har gidan ƴan uwansa ko ki bi shi gidan antin shi ko maka da ana ake samun matsala an gane ko ana ake samun matsala shikenan sai ya sa miki wani abu a lemo ko a ruwa ko ki shaka ba za ki farfado ba sai ya gama lalatar sa dake shikenan ya gama dake kin gane ko ke ki aure shi matsala a zo a waye gari kuma kike auren shi ma matsala ya cutar da ki so da ka lalle ne aya mata ku kula da kyau kuna cikin tarko tarko wanda yake ma'ana mai tsanani amma komawa ku ga Allah ga biyayya ga iyayenku da addu'a Allah zai tsallakar da ku insha Allah amma dai lalle ne sai kun kula kun kiyaye kuma kuma sautari zaka ga cewa daman shari'a ta kallazumta wa wanda ya bata mace ya aure ta saboda hikimomi da kuma dalilai masu yawa musamman in an samu haihuwa don wannan ɗan da aka samu a sirranta masa a rufa masa asiri saboda idan baki aure shi ba to kaga wannan ɗan ya zama matsala shi zai rayu ne rayuwa cikin kunci amma dole tun da ya san shi cikin ba zai wulakanta shi ba kuma daman yana son ki saboda haka zaka ga yaron ya taso cikin tarbiyya yadda ya kamata amma in an waye gari biki aure shi ba to kin ga na- zaki dafi da shi ina ne zaki bar shi a gidanku ne ya samu tsana ko zaki kai shi gidan miji ne shi ma ya samu matsala tsangwama so kin ga amma sai ai kwaba din wannan abin ko a ina ga tsakanin sayyidina Umar ne da Abubakar ne ai ɗaya daga cikin ina ga zan iya tunawa ɗaya daga cikin ku yangun yaron ko bawa ne a gidan sayyidina Abubakar ko Umar ne ai ya samu wata baiwa ya lalata da ita an gane ko har ma kuma ta yi ciki saboda aka yi ce to sai ka aure ta Allah ya rufa asiri amma dai a kiyaye dan Allah na'am wannan kuma ta ce manema ne guda biyu da mace da namiji a tsakaninsu sai aka samu ciki daga baya sai aka zubar da ciki bayan zubar da ciki sai aka ɗaura aure wai mahaifar ta tsarkaka da gaske ne ta tsarkaka ko ba ta tsarkaka ba
To, na- daman kamar yadda na faɗa muku yana daga cikin fitawar malamai da yawa cewa idan mace ta yi ciki kuma aka tsara ta waye miki wannan cikin ta ce wane ne kuma ta tabbatar daman ba ta ma'amala da kowa sai wane kuma aka je aka tambaye shi kaji kaji fa ga abin da wance ta ce sai ya ce gaskiya haka ne kuma ta ce cikin naka ne ya ce ina karba to wannan ɗan shi ne za a ba shi- za a ba shi kayi shi an gane amma in ya ce a'a tabbas tana da ciki amma gaskiya ba ne kaɗan ke kusantar ta ba to yanzu ya rage nata sai ta je ta lalubo uban ta lalubo uban ita san da wadawa yake ma take ma'amala da shi sai ta lalubo uban shi a jera su kai yaushe ka kusance ta ta faɗi eh ai tsakanin wani da wani sati kaza kuma bayan kaza kaza ya faru almuhimmu dai anan gurin shine idan shi wanda ta ce din shi yayi cikin idan ya yadda shi yayi ya karba to magana ta kare saboda haka ba ma maganar cewa sai ta yi haihu dama alma'u ma'u ruwan dama ruwan shi ne an gane ko inda a ce wani ne ya kusance ta bi ma'ana tana yin wajo ko da wani yanzu kuma wani sai ya same ta sai suka alkawarin aure to dole wannan sai ta istibra'i an gane ko bi ma'ana sai ta yi jini na kubutan mahaifa wanda za a tabbatar da cewa mu'amalarta da wancan mijin namijin ko mazan na baya ba wani abin da ya saura a mahaifarta to yanzu a wannan gurin in za ta auri ba wanda yake lalata da ita ba to dole sai ta yi jini wannan jinin shine ake kira istibra'i kubutan mahaifa shine yake tsarkake wannan mahaifar cewa yanzu ta zama khaliya anil hamli yanzu babu wani ciki a tare da ita so da ka in tana zuwa gidan wannan a ranar ma juna biyu ya samu kin ga ɗansa ne amma in ba ta yi wannan jini jinin ba ta zo ta auri kuma wani to kin ga ai akwai ishkali a ciki in ciki ya samu za a kasa gane na wancan mijin farkar nata ne ko kuma namijin aurenta ne an gane to anan dole sai an samu tsarkakan mahaifan shi ne ta hanyar wannan istibra'i ta hanyar wannan jini kuna fahimta ta idan kuma aka waye gari a'a shi ne dama shi kaɗai yake fuskanta yake ma'ana menene kusantarta kuma ya tabbatar eh cikin nashi ne kamar yadda ta faɗa yayi da nashi ne to shikenan ko gobe sai a daura masa aure ba wani istibra'i da za ta yi tun da jininsa ne daman shi ma wancan ana gudun haɗa zuri'a ne da wata zuri'a ko a kawo ɗan wani a wani gida wanda ba gidansu ba to irin wannan shi ne ya kamata ku kiyaye to wata kwaɓa kuma idan an yi ta shiru ake sai dai a haƙuri kawai mace ce wai ta je ta yi ta ta ta ta tana tana gidan mijinta amma tana lalata da saurayinta kuma ta tabbatar a wannan lalatar har ƴaƴa biyu suka yi tana gidan mijin nata an gane ko to kuma har mai gidan ya rasu kuma har an zo an raba gado wai kuma ta zo take tambaya to kaga wannan ya za a yi mata bayan kin jagwalgwala komai komai ya dame kin zo kin shigo da yaran yana kallon matan gidan shi dan alhalin ba wasu bace alhalin ba muharramansa bane ba wannan shi ma aikin ga musiba ce in mace ce ana kallanta alhalin ba muharramanta bane gidan kun ga wannan shi ma musiba ce an gane ko to kuma bayan ba ma haka ba har sun girma shi mai gida yana ganin ƴaƴansa ne ya dauki nauyin karatun su ma ya wahala ya bautu duk suna cin haram duk kuma ta dalilin ki an gane ko ƙarshe ma ya zo ya mutu aka raba gado da su to kuma ta zo tana tambayar to yanzu ya za miki ya za a yi da ke me za a ce kito ai wannan kawai sai dai ku je can ubangiji ya san yadda zai muku gobe kiyama amma abu ya kwabe to shi yasa mu ji tsoron Allah baki daya gudun shiga irin wannan matsatsalin ya kamata mu ji tsoron Allah duk wanda ba aure zai ba to kai ya kula ki ki yi hakuri da talaucin ki da matsayin ki amma kwadayi irin naku kwadayi kwadayi an gane ko kina kwadayin ya baki Ramadan basket kina kwadayin ya baki ma'ana sallah basket gashi nan dama ba ku baki kula shi amma Ramadan din na za a dawo da soyayya sabuwa to kuma cikin ga duk wanda ya ci ladan kuturu dan ma duk wanda ta buɗe baki ta ce kamun kaza a waje kuma ta dage kaga akwai matsala kenan in ya ce ki in ya ci in kika ce miki ke ma za ci zai ce ki mishi dole ai wan wan amma in auren ki zai aure na gaskiya duk ba wannan roƙe roƙen to roƙe roƙen ku na tsiya shine matsalar da kwaɗayin ku saboda haka in za ku daina ku daina Allah ya sauke araman su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فعاقبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا na'am Allah ya ce wa ka'ayyin min qaryatin da yawa daga wayansu alqaryatoi bi ma'ana wayansu burane da garuruwa atat an amrin rabbiha sun sabu ubangijinsu bi ma'ana sun saba umarnin ubangijinsu wa rusulihi kuma sun saba umarnin ma'ana manzon shi fa hasabnaha hisaban shadidan sai muka mata uquba muka bi ma'ana hisabi huna bi ma'ana bi ma'ana azaba an gane ko sai muka kama ta ko kuma muka kama ta an gane ko kamu mai tsanani wa azabnaha muka azabtar da ita azaban nukura azaba abaki bi ma'ana azaba mai tsanani Allah ce fa zaqat wa bala amriha sai ta dandani sakamakon lamarinta muka dandana mata kuda wa kana aqibatu amruha amraha amriha kusra karshen al'amarin wannan al'umma ko wannan mutane shine hasara bi ma'ana tabewa a'adda Allahu lahum azaban shadidan أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Na'am, to shine Allah ya ce addallahu lahum azaban shadida, hakika Allah ya yi musu tanadin azaba mai tsanani, fattaqullaha ya ulil albab, ku ji tsoron Allah ya koma abota hankula, allazina amanu waɗanda suka yi imani, kada anzalallahu ilaikum zikran, hakika Allah ya sauko muku ma'ana da zikiri shine alqur'ani, wa rasulan wannan wawun din kaddara ta ake yi, wa rasulan kuma da manzo yatlu alaikum ayatihi yana karanta muku ayoyinsa mubayyina na'am ayatillah yana karanta muku ayoyin Allah mubayyinatin ma'ana bayyanannu a fili li yukhrijakum min adh-dhulumati li yukhrijal ladzina amanu wa amilus salihati dan ya fitar da wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai daga cikin duhu zuwa haske wa man yatu man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah imani na gaskiya wa ya amal salihan yayi aiki na gari yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da wayannan bayin da suka yi imani suka yi aiki na kware aljannatai wayanda koramu suke gudana a cikin ta khalidina fiha abadan za su dawama a cikin ta ma'ana abadan bi ma'ana tutur kad ahsana Allahu lahu rizqa haqiqa ubangiji subhanahu wata'ala ya kyautata arzikin su a gare su Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin Ubangijin nan shi ne wanda ya halicci sammai bakwai wa min al'ardi mitlahunna kuma ya halicci ma'ana ƙasa irin wannan guda bakwan a ƙasa. Allah ya ce, "Tanazzal al'amur bai na hunna, umarnin Allah na wahayi yana sauka tsakanin sama zuwa ƙasa, ya ta'alamu an Allah ala kulli shay'in qadir don kusan cewa Allah mai iko ne akan komai, wa an Allah kada haɗa bi kulli shay'in ilma, kuma kusan cewa ilimin Allah ya kewaye kowane abu, ƙarami ne ko babba. to bayan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa bayi wa'yansu dokoki na auratayya kamar da muka gani tsawon kwana biyu ko musamman harkar idda da aure da yadda ma'ana ya kamata a kiyaye gurin ma'ana al'ada da sauransu saboda kar a cakuɗa ma'ana iyali da iyali kar a shigar da wani dangi a cikin dangin da ba nasu ba wasu abubuwan suna faruwa da yawa wata shari'a sai dai a lahira an gane ko amma ku mata kuna yin wannan kwabar kun sani akwai da yawa waɗanda ta san cewa cikin ba na uban yaron bane ba ko kuma tana gidan uban yaron amma tana kula wani farkarta ko suna chatin na banza ko na bada ko makamancin wannan to ku tsoron Allah ku daina ku tsoron Allah ku daina ai da yawan mu zaka sha mamaki idan ramadana ya zo makan kokari mu dan ne sanci abin da yake ba daidai ba to amma abin takeici kuma ramadana kuma na wuce kuma sai a koma gidan jiya to duk wanda aka waye gari yake haka to wallahi azumin ba shi don amfani a gurin shi ai shi azumi makaranta ce kamar aka je course ne to kamata aka yi in ka je makaranta aka yaye ka kuma a ga alamun kayi makaranta amma ya za a wayi gari kuma ramadana ya zo kin daina gulma kin daina chatin din banza na batsa kin daina firar banza da samari kin daina kaza kin daina zuwa gurin yan tsibu kin daina ma'ana rigima da kishiyarki kin daina ma'ana rashin kunya ga mijinki duk kin daina waɗannan abubuwan kuma ramadana na wuce kuma sai a dawo gidan jiya to kaga ramadana bai miki amfani ba kenan to wayannan dokoki sune Allah ya shimfida yanzu kuma surar sai ta koma wani fefe daban Allah yake ƙara nuna wa mana cewa in mun bi dokokin shi ga irin sakamakon da ya tanada mana in kuma kibi to mu sani alƙaryatai da yawa da Allah ya halakar sakamakon kin karɓar dokokin annabinsa to kuma wannan al'ummar da ake muku wannan karanta alƙur'anin idan ba ku bi dokokin Allah ba ba ku bi dokokin manzon Allah ba Allah ya kusa abin da ya da wa'yancan al'ummu da suka saba wa annabawansu, suka karyata annabawansu yadda lakake su da azaba ya halakar da ku, kuma ku gane a karan kanku wa ma zalika alallahi bi aziz, kuma zai iya halaka ku, in bai halaka ku baki ɗaya ba yana da bulalai, yana da ma'ana kayan horo, Allah ya ce li'ila fi ƙwarai, ila fi himri ila
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم وآمنهم Allah yana jan hankalin ƙuraishawa ne
saboda sun ƙi karɓar saƙon da ya aiko annabin shi to shi ne Allah yake tuna musu baya cewa ya suke a baya da suna ganin yanzu wai Allah ya aiko manzon Allah wai ba za a samu zaman lafiya ba tunda zai raba su da addininsu na gargajiya kamar fitina za ta faru da kuma tashin hankali Allah yake son yana musu ma'ana ba haka bane ba ku bauta wa falyabudu rabb hadzal bait Allah ya ce ku bauta wa ubangijin wannan daki wani daki kenan Ka'aba sai ya ce allazi at'amahum min ju'in ku kar ku manta fa da kun yi yunwa waye tafi muku da waccan yunwa ya kawo muku koshi Allah ne sai ce kuma wa amanahum min khawfin waye tafi muku da tsoro da kullun kuna cikin yaƙe yaƙe da firgici ba dama ka iya barin gonakin garinku za a iya far maka a kashe ka waye kauda muku wannan tsoro na tashin hankali aminci ya dawo Allah to ku bau wannan Allah nan da ya kawo da abubuwan nan guda biyu to shi ne za ku bauta wa ɗakin shi kenan ana nuna mana cewa ko da Allah bai aiko da umarninsa an halakar da mutan gari ko alƙarya baki ɗaya ba to Allah yana da bulali da yake sauɗawa ma'ana menene mala sabon dokokin ubin ma'ana manzon shi daga cikin bulalin na ma'ana akwai yunwa Allah ya ga dama jarabe ku da yunwa kamar yadda muke ciki a yanzu yanzu kaga ai kasan nan yunwa ake ciki masu koshin ɗaiɗaiku ne menene yunwa tunda ba za ka ci abin da kake so ba kawai ma'ana ma'ana cikar ka mutu ne bari kuma ka kasa ba haka bane ba sai suka damu riki an gane ko sai dai kawai zaka samu ka ci dai kawai cikin ya taso kuma zaka tada cewa ga amfanin amma baya albarka ga amfanin kuma ga tsada babu albarka ina fata an gane to kaga wannan shine yunwa kaga koda Allah bai mana wani hukunci ba wannan ba karamin hukunci bane ba da kana kana marhaban da bako a gidanka amma yanzu kana fargaba in bakon kunya yazo ya zaka ya zaka tarbe shi ya zaka da shi duk wannan fa Allah ne yake mana wannan bulalaci tunda ai da ba haka muke ba a shekarun baya da muna cikin arraha muna cikin ma'ana yalwa da arziki amfanin gona ta ko ina duk abin da ka noma sai ka ci nasara akan shi amma yanzu fa taki ma ishe ka bala'i kuma ƙasar ta riga ta ɓaci sai an sa mata taki za ta yi to ka kai ka ka kai ma'ana damuna da kyar hajaran mazaran kana wayo wayo wayo to yanzu damuna ta faɗi irin ma da za ki yafa ko za ka yafa ba ka da kuɗin sayo shi gonar da za a gyara ba ka da kuɗin da za ka biya a gyara maka an gane ko sannan an zo an wayi gari kuma huɗar da za a maka ko a makamancin wannan zaune yake da gindinsa to ka shuka shinkafar ko alkamar ko gero ko dawa ko masara sun fara fita kana buƙatar taki akwai taki wanda zai taimaka wa ma'ana wannan jabanya ta yi kyawu ta yi kore shar da kuma taki wanda zai sa wannan ƙwayar amfanin ta yi manya-manya ka ta ƙanana-ƙanana duk kaga wannan kuɗi kake kuɗi suke buƙata kuma kai baka da kuɗin to kaga yanzu dole kana ji kana gani in kana noma gona uku yanzu dole ka dawo noma gona ɗaya ba haka bane ba in zaka iya sa taki sau uku dole ka sa taki sau daya ba haka bane ba kuma karka manta sau tari idan kai wannan dan karamin noman zaka ga ba zai ishe ka kace kai bukatunka ba har zuwa damuna ta gaba zaka ga cewa kai noman amma kafin wata shida kun cinye dan a wannan noman a shi za a yi biki a shi za a yi dubiya a shi za ka aure da 'ya'yanka a shi za ka yi kyautayi a shi za ka kyautawa matanka to kuma ba kafin aje ko ina ya ƙare shekarun baya kuma da ana kiwo na dabbobi kama sayar kenan ko to yanzu ma ba kama sayar sai wani da wani kaga sannan ka zo kayi noman in ma kaso zaka kawo ka sayar in kai lissafi tun daga gyaran gona tun daga kai taki zuba taki da huda da cira da wane ne da iba da sussuka da kai gida in ka bugo lissafi tun daga farkon damuna e zuwa abin girba amfanin nan ya zo gida sai kaga in za ka ɗauka kai kasuwa kuma ba riba kirki to kaga an shiga matsala ko dai ka yi noman da kyar ko kuma ka haƙura kuma guda ya bi bakinka kaga Allah ya zarbe mu da muke nan da yunwa kuma sannan abu na biyu kuma ga tsoro da muke ciki yanzu kowa firgici yake yi kowa tsoro yake ko jiya na ga wani tashin hankali wani bawan Allah da aka kama shi sun kewaye shi suna ta masa bulala suna ta masa bulala sun sa bindigogi a damansa da hagun shi wai dole sai sai ya faɗa abin da ya faɗi ya faɗa wa iyayensa ga halin da yake ciki kuma a kawo miliyan 50 dan Allah a wannan kangi wannan ba tashi hankali bane ba yanzu kana karamin maragata irin wannan suka kama ka ai sai dai suka ce kaka huta eh to kaga yanzu Allah ya zarbe mu da me kenan da tsoro to ko da Allah bai irin halakar da mu irin halakarwa ta al'umman baya ba Allah yana da ma'ana bulalu ga su yanzu yana mana bulalun muna ji muna gani to kuma Allah ba zai janye wannan bulalu da yake mana ba sai mun gyara shi yasa kowa ya gyara iya abin da zai iya to shine Allah ya ce wa ka ayyin min qaryatin atat an amra rabbiha da yawa daga cikin alƙaryatai sun saba umarnin ubangijinsu wa rusulihi da annabawansa fa hasabnaha hisaban shadidan sai muka kama ta kamu matsananci an gane ku muka damke ta damka matsananciya wa azabnaha azaban nukura muka dandana mata azaba azabar irin taki in an ci abu nukur wanda yake ba shi da dadi mala azaba mala dadi azaba dama ai babu ma dadi ko to haka muka ki gana mata wannan azaba Allah ce fa zaqad wa bala amriha sai take dandanar sakamakon al'amarinta mu ma yanzu mana muna ɗanɗanar sakamakon lamarin mu ma ɗanɗana muke yanzu ko ba haka bane ba duk kebula muke sha kowa kebula yake sha da uwa da uba da mata da yaya duka muna cin kebula الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون to kun ga ayar dazu ta waccan sura da ilafi da malam ya karanta ga irin ta kuma ya sake kawo mana Allah ya ce da yawa daga cikin alƙaryatai zaka samu suna cikin ni'ima suna cikin kwanciyar hankali ga damuna tana zuwa ba ta gibi ba fari ga amfanin noma mai albarka za ka shuka ko ka watsa abin da bai fi kwano ɗaya ba amma sai ka girbi ba na buhu biyu buhu uku buhu biyar an gani ko bi ma'ana duk cikin ni'ima dai komai yau yalwa alhamdulillah ga nutsuwa ga kwanciyar hankali amma fa kafarar bi al'umillah sai suka kafirce wani imamu ubangiji bi ma'ana ba sa aiki da dokar Allah ba sa aiki da ma'ana da umarnin manzon Allah bi mana suna abin da suka dama kawai suna ganin cewa ai kamar dabarar su ce iyawar su ce kokarin su ne ya ba su wannan wadata ya ba su wannan zaman lafiya an gane ko to sai Allah ya dandana mata tifa sai Allah ya dandana mata kamar yadda ya faɗa a can gurin fali abudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in kum wa amanahum min khawfin to nan ma fa azaqaha Allahu libasal ju'i sai Allah ya dandana mata ma'ana yunwa wal khawfi da kuma tsoro sakamakon ayyukansu wannan kamar ka ce da mu ake da mu ake daman shi qur'ani wa'azi ne a kowane lokaci in ka ji wata ayar sai ka ji ta kamar dan kai aka saukar da ita to yanzu wannan ayar ko wallahi kamar da yan Najeriya ne aka saukar da ita yan Najeriya ma yan arewa tunda yanzu aka sanin wayafi shan bala'i saboda mu eh me kake da shi baka da komai ba mu da wani abu yanzu a arewa ba mu da komai dama yawa muke takama da shi kuma yawan ya zama yawan banza manyan ne masu su ma sun zama manyan banza ba ma gabansu in ka ga manyan nan sun wawaye ka bukata ta kawo su amma wallahi ba dan kai ba yanzu a ƙasan nan kai in ana yi dan kai dan majalisa zai fito daga gidan ƙasa ku zaɓe shi amma ya iya hawan motar miliyan 150 ya tuka a wannan ƙangin da muke ciki ina tausayi a gare su amma kuna ta kashe kanku a kansu saboda ba kusan ciwon kanku ba ku duba ku gani fa taro aka yi fa wai na kaddamar da wani littafi na wani tsohon shugaban ƙasar Najeriya shi ma irin azabar da ya gana wa 'yan Najeriya a lokacin amma manyanmu na arewa suka je gurin taron nan suke ta ambaliyar kuɗi an tara wajen biliyan goma sha shida biliyan da bakina na gani a facebook ɗaya daga cikin masu kuɗin kanan nan biliyan shida ya bada don Allah wannan biliyan shida ya kawo ta Kano mai raba mabukata eh lancin fa aka yi na littafin waiwai littafin IBB lancin fa lancin ina man salisu malam isaka malam ismail kai to kun ga inda ake raba kuɗi ku je ku ce ku lancin din kwamitin marayu kuma a to tunda inda an yi lancin littafi an bada biliyan ɗaya to in an ce na marayu kuma fa ba a sa abin da za a bada ba ko sai trillion kenan to yanzu wa'annan fa inda zaka je da musu da magana taimakon addinin Allah ba za su maka ba ba za su maka ba amma ya je taron kaddamar da littafi ya faɗa cewa ya ba da biliyan kaza ko dai biliyan shida ko na makamancin irin wannan an tara biliyan goma sha a wannan halin da 'yan arewa suke ciki a wannan bala'in da muke ciki kuna ganin local governments da yawa a sakkwato da kuma katsina da zamfara da kebbi sun zama suna hannun 'yan ta'adda kana gani da suke gallaza mutane wato abin zai ɗaure ma kai in ka fita ƙasashen waje kana isa daman da lambar fasfot ɗinka da katin da za ka saya na, waya daman haɗe suke da juna ana wayar gari biza kana ƙarewa in ka sai kati ba zai ba ina fatan kun fahimce ni biza kana ƙarewa in ka sai kati ba zai ba saboda ka duk wani abinka da kake ana kallon ka da plate number ka da number ka ta gida da lambar wayanka da lambar dan kasa duk suna manne duk abin da aka mala za su fito da hotonka da in tsinka da irin ka baki daya in ana so a kama ka za a kama ka nan take tun daga google za a yi kawai google za a yi din da kake a tsamo ka to amma ka gar wannan kasar yanzu inda zan zagi shugaban kasa a mambarin nan zan ci mutuncin gwamnoni in bakan magana in bata su to billahi ina ga kafin na tafi gida zan ta da baka mota kofar gida in ba in qur'ani ne ma hannuna in nace ku bari in mika gidan sa ba za ka shiga ba ba haka bane ba ina shiga za a sa ido na kyalle ba ma zan san inda za ka kai ni ba sai dai inda aka je aka aje ni in ga manya manyan miyagun banza wai za a min tambayoyi kenan yaya za a yi dan ta'adda ya saci mutum ana waya da shi har yayi video kiri-kiri ana kallo kuma wannan kasa da jami'an tsaro amma yanzu kuna wata tarzoma sai kawo muka kantin in siyasa ta zo sai kawo kantin jami'an tsaron banza na wofi wai su za su wai wai wai kana tashin hankali ga tashin hankali can na faruwa mutum zai je gona a kama shi a sala hannu ɗaya a sa masa aljihu a tafi gida eh a zina da matarka a zina da uwarka a zina da yarka a gabanka wai kuma da a arewa kuma da yan siyasa mu arewa Allah ya isa ba mu yafe muku ba wallahi wallahi duk wanda yake da hannu wajen cin kashin da ake wa arewa Allah ya isa muna addu'a ubangiji Allah ka sa a damki uwarsa ko ubanshi ko yayin shi ko matarsa tunda ai uwa ba ta fi uwa ba uba bai fi uba ba da bai fi da ba yadda kake san ɗanka da uwarka da ubatarka kuma haka muke san namu ko mun talaucin mu amma matsala kuma matsaltsali ga sunan sai faruwa suke yi manyan mu kuma kawai siyasa su ci a gaban su baki daya har an fara ma'ana ƙoƙarin ya za a yi 2027 kada Allah ya kai ku lokacin wallahi Allah ya kifar da ku tunda ba Allah a zuciyarku yanzu kowa yana nan ya tare kuɗi mu kuma da yake ma'ana mabarata ne mayin wata 'yan tsaki kuma duk ba halin muke nan ba an gama cin mutuncin ki an gama wulakanta ki kuma a zuwa baki omo da atamfa eh haddasa JC rigar din takara wawuya kin taba ganin rigar ma'ana a wuyan matarsa ko wuyan ɗansa? kuna haukan zaben amma ƴan suna Abuja ko suna ƙasar waje sai an gama balahara sannan su dawo a jirgi Allah ba ku da wayo wallahi ba mu da wayo wallahi ba mu da wayo ai ta suke mu ƴan tsaki ne dan arewa dai da ka bashi wahala ka bashi wahala da ka watsa man tsakuwa kuma sai ma'ana tsaba sai bi to gashi nan suna tare da kuɗin za su zo su ribace ku sai a samu masu dan zaki murya a cikin mata ita ce team leader na campaign eh a dan bata atamfuna atamfuna ma na banza ake ba ku saboda an rena muku wayo ma roba ake ba ku komis roba da da da kwatin amma ki gama surutu kina bi gida gida kamar kina tallan manzon Allah ko tafsiri ba kiya zuwa amma yanzu ko ina zaki je eh ke ai ai woman leader ce saki bayani duk wanda ya taimaka wani dan takara ya ci zabe kuma ya zo yi abin banza billahi lazi la ilaha illa huwa rahman kina da kamar su na zunubi a gaban Allah ran alkiyama wallahi duk wannan woman leader din da waye leader duka sai kun yi bayani a gaban Allah ran alkiyama kuna da mutane ba sa muku aikin komai sai dai raye kansu sai dai gina kansu da matansu da ƴaƴansu matansu ne kawai a gaban su mutum zai saci ma'ana biliyoyin kuɗi amma don musiba ma'ayyansa uku ko hudu ga kuɗin ba mamaci ya kuɗin inda ce mata hudu gare shi aya hamsin ma da sauki aya uku ne ko hudu ko biyar Allah ya sauke to wallahi wannan mu gane cewa muna cikin ma'ana menene horon Allah ne kuma wallahi in za mu shekara ɗari a wannan yanayi idan ba mu gyara ba ruwan Allah da mu kullum bala'in shekarar baɗi sai ta fita bana yi muka a buhari ba ka muke ta Allah Allah ba ba ka ake ta zagin buhari ba to ya tafi ga wani buharin ya zo duk layinsu ɗaya duk layinsu ɗaya wa da ƙani ne an gani to saboda haka ya kamata mu koma ga Allah karuwa take yi kullun karuwa take ba sauki wayannan kauyuka wayannan ƙasa jahohi da suke arewa nan arewa maso maso maso arewa din nan wallahi ba maso yamma ba karamin musiba suke ciki wallahi in kina da ƴan uwa ba katsiniya ko ba sakkuciya ko ba zamfariya in tana baki labarin wallahi sai kin yi kwalla wallahi sai kin yi hawaye yadda suke cin mutuncin mutane wata fa kama ta akai fa akai zanare ta a cikin masallaci an gane ko wata suka yi zina da ita da irta a gabanta sai kira mijin ta ce karka ba su komai in ma na zo mutuwa zan gwara suka shi ni kawai karka ba da kwandala in ka ba da ban yafi maka ba ka rabu da su su kashe ni kawai me to wata rayuwa kuma ta rage mu a gabana ina rayuwa me za wata rayuwa kuma za ta yi an yi zina ita a gabanta a gaban irta to me za ka dawo kuma kai a duniyar hai babu ai ƙarshen wulaƙanci kenan eh wani a zane da mata taka a gabanka kuma a kashe ka ko a kashe ta yanzu ɗaruruwa nawa ne suke hannun wa'in nan mayagun amma gwamnati ba abin da ya dame ta wai kuma abin da zai baka ta kai shi da abin haushi wai akwai jami'an tsaro a ƙasar don Allah wani irin bala'i ne to me amfanin jami'an tsaro amma in suna da wani taron su na siyasa kana gani da ake ba da kariya yanzu a ce ningi shugaban ƙasa zai zo to billahi lazai kafin sati biyu duk layukan gwanna an gama layukan ningi an gama bin su duk wata matsala a ningi sai an sai an nemo ta sai an gyara ta an sa kuma NCID in manya fa za su zo guri fa sai an turo wannan masu leƙen asirin da wajen sati biyu suna gurin mai shayi suna gurin mai sai da nama suna gurin fira dan su ji ko akwai wani kulli da ake shirin yi idan zai zo eh amma yanzu ga ƴaƴanmu nan da matanmu da iyayenmu da kannanmu a hannun wayannan miyagun mutum zai fito ya ce eh shi ne ana bidiyo ana kallonsu kuma ce wani kai rijistar layi rijistar banza rijistar wofi da ba aiki take ba wanda in an ga dama kama mutum za a bi ta wannan rijistar a kama mutum amma da waye za a yi ciniki har ma ana bidiyo ga mu inda muke a guri kaza akwai takaici wallahi akwai takaici lamarin kasan nan wallahi kuma duk wannan arewa mun fi shiga wannan bala'i ga mu da yawa amma yawan banza yawan tsintsiya ba shara tarkace ga manyan Allah ya ba mu amma manyan banza manyan banza ne ba su da amfani a gurinmu wallahi in kaji suna hayaniya da hargowa bukatunsu ne kawai na kudi amma inda manyan arziki ne har za ku yadda har mutum zai yadda ya hau mota miliyan 100 al'umma ka tana cikin bala'i al'umma ka tana kwana da yunwa a je kaddamar da littafi a ba da ma'ana biliyan kaza su wayannan masu kudin na Kano me suka yi wa kana me suka yi wa kana me suka mata wanda ya kamata a ce garin da mana akwai ayyan masu kudi a garin akwai masu kudi a garin Allah ya sauke Allah ya sauke to shine Allah subhanahu wataala yake cewa fa zaqad wa bala amriha sai suka dandane ma'ana sakamakon lamarin su na saban Allah wa kana aqibatu amriha khusra ƙarshen al'amarin wannan alƙarya da ya kasance mana asara taɓewa to mu ɗin ma in ba mu gyara ba haka zai zama wallahi ya zama na kai baka addinin ba kuma kai baka ci duniya ba balle ka samu lahira kaga sai ya bawon bakan to shi yasa yanzu ba abin da ya rage musulmi wallahi ya koma ga Allah wallahi yanzu abin da ya rage mana kenan in mutuwa ta zo mu mutu a sa'a dan yanzu dai kaga dai bamu san dadi ba mu a Najeriya bamu san shi ba mu dai anan arewa mu san mai dadi ba ci ukun nan baya samuwa in ma ya samu baka cin yadda kake so in san samu ne a ce kullun ka ci gashashshiyar kaza ga kwai ga madara irin mai kaurin nan wuta 24 hours ka dai ko madaran nan tana na rai na rai na rai na rai malam bayan ka ci naman kaza ka dora ba haka bane ba gida AC mota AC ban daki AC haka ya kamata mai rayuwa an gani amma yanzu haka muke yi kowa ka ganshi ma na dan cikul to yunwa ta ramar da shi amma muna fita kasashen waje fa sai ga mun yi bulbul muna shayinin muna kyalli da ka zo wata ɗaya wata biya ya kai ma ka bulayi ka bi sahu kana dawowa Najeriya zaka iya faɗin ma kamar an cinna mata wuta kamar ka je kauye kaga mutane ma na da a firgice kama awaki Allah kana durowa haka za ka ga Najeriya kana durowa iyafon sai ka ce lafiya kowa a hargitse yake kowa dan cikul cikul fuskan nan bakakirin sai dan sai dan hanci da da idanuwa ka gani amma kai ma kana wata ɗaya wata biyu ayya kai ma ka ka bu sahu to kaga yunwa ce Allah kiyaye to Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allah subhanahu wata'ala yake cewa addallahu lahum azaban shadidan duk da wannan kuma Allah ya musu tanadin azaba matsananciya ashe ba a kare ba an tanadin kuma azaban shadidan fattaqullaha ya ulul albab ku ji tsoron Allah ya kuma abota hankula asalin kalmar lubbu shine ma'ana ma'ana tsakiyar abu yana ya kuma abota zurfin hankali da tunani allazina amanu wanda suka yi imani bi ma'ana ai ku fattaqullaha ya ulul albabil ladina amanu ya kuma abota hankali mai zurfi wanda suka yi imani ku tsoron Allah kun ganin Allah yana yana yana mukhadaba da wayene ne da masu imani da masu imani shi yasa wannan bulalu na Allah da suke kanmu to Allah ba zai janye su ba sai mun gyara kad anzalallahu ilaikum dhikra hakika Allah ya sauka muku da alqur'ani an gane ko sai ka kaddara ma'ana wawi ko ka kaddara ma'a bi mana qad anzalallahu ilaykum dhikran ma'a rasul ko kuma war rasul wa rasul Allah ya saka muku ma'ana ambato tare da manzo bi mana alqur'ani kuma da manzon Allah rasulullah an gane ko ko kuma qad anzalallahu ilaykum dhikran an gane ko shine wa kenan rasul sai zama ana sifa ce da mausuf an gane yatlu alaikum ayatillah yana karanta muku ayoyin Allah ga halittar sama ga halittar ƙasa ga yanda yayi ka ga sunnonin Allah na ruwa na iska na fari duka sunnonin Allah wadannan ayoyin Allah ne wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidun duk abin da ka kalla akwai aya mai nuna maka kaditikar Allah subhanahu wataala duk koda wani zai kirkira halitta mai kama da irin ta Allah amma irin irin ta Allah ce kwalitin ai ba ɗaya ba ne haka ne yanzu ba gashi ba Allah ya ce mu kalli sama za ka ga alamun wata karkata ko wani abu to ya amma yanzu kayi saka irin fa baka tare ta ba farji ilbasara hal tara min futur sun marji ilbasara karrata ne yan kalibu ilaika albasar
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا ينقلب إليك البصر كاسعا وهو حسيب to kaga duk da yake wannan ayoyi ne na Allah ka kalli sama akai yanzu a rayuwa ko a gida ko a gona ko a ina ne ko a kasuwa baka isa kai gini baka yi rimfa baka tokare ta ba kamar yadda masallacin nan yake yanzu ana cire wayannan dira ko fulolin nan masallacin zai samu matsala amma kalli sama ina kaga an sa wani abu an tokare ta inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri wal fulki allati tajri bil في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لأولي الألباب to kun ga tun daga halittar sama da halittar ƙasa da kuma yadda Allah yake tafiyar da ma'ana jirage na ruwa akan tekuna da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala yake saukar da ruwa daga sama duk waɗannan ayoyi ne dukkanin suna nuna maka waye Allah ka gane girman Allah cewa wai wanda ya wannan halitta ya tsara ta ba tare da ya kwaikwaya ko ya gani a wani guri ba to yana da iko akan komai a duk lokacin kuma da ya ga dama to shine Allah yake cewa yatlu alaikum ayatihi yana karanta muku ayatul ayoyin ubangiji wayanne kenan shigen wanda malam ya kawo a ayoyin da ya karanta mubayyinatin bayanannu duk a ayar Allah ba wacce sai kai dogon bayani akan ta kowace tana fili kirikiri yanzu a karamin misali yanzu ba gashin kai muke da shi ba za ka yi aski amma bayan sati ɗaya sati biyu kuma sai ga ya fito a ina wannan gashin yake inda za ka fasa kai abu za ka ga gashin ba ba haka bane ba kana yankan farce in yi zako zako in ka yanke kuma zai taho ta ina yake taho duk wayannan bai kamata zama darasi ba kalli idan ka anan gurin da Allah ya ga dama sai ya zama ga idan amma ba ganin ga kwaye gululin idan yana motsi da ruwan idan komai da komai amma ba zai gani ba kaga kenan ashe kina maka ayoyin Allah suna da yawa wa in tu'uddu ni'matallahi ko la وإن tuhsuha تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ko yanzu wannan saban Allah da muke ciki ari har yanzu ai muna cikin ni'ima ko ba ma ciki tunda har yanzu ana ci inda yunwa ta kai yunwa mutum fitsarinsa ma zai ke sha ba haka bane ba lokacin da aka zo aka waye gari mutum shiga bala'i fitsari ma zai sha ganyen bishiya ma kowane irin zaka ci to ka kun ga har yanzu da muna cikin ni'imar Allah har yanzu idan mun gyara Allah zai gyara mana to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wayannan ayoyi da Allah ya aiko annabi da su ayoyin Allah ya aiko su ne dan ya fitar da wayansu bayin Allah wanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na kwarai daga dufai na zalunci da jahilci da shirka zuwa haske daya in kun lura da ayar Allah ya ce li yukhrijal ladina amanu dan ya fidda wannan suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai shi yasa duk inda aka yi maganar imani za a yi maganar aiki inda aka yi maganar kuma aiki za a yi maganar na kwarai Allah ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر to kun gane ko shi yasa duk inda aka yi maganar aiki sai an yi magana na kwarai kenan musulunci baya yiwa sai da aiki kuma aikin da na kirki menene amalus salih suka ce ma kana khalisan sawaba wanda aka yi shi dan Allah kuma akan karantawar manzon Allah an gane to shine Allah yake cewa dan ya fitar da wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai minaz zulumati daga dufai sai aka ce za a fadda su daga dufai iri daban-daban daban-daban duhun shirka duhun jahilci zuhun- duhun ma'ana zina lalata luwadi madugo ilan nuri can an kawo shi ma'ana biljam amma an nuri an kawo shi ma'ana bil ifrad kenan hasken ɗaya ne shine shari'a alqur'ani amma duhun fa da yawa duhun kyashi duhun hasada duhun bakin ciki duka gashi nan amma izuwa haske guda daya tilo shine alqur'ani da sunnar manzon Allah wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan duk wanda ya imani da Allah yayi aiki kuma na kwarai kun ga an sake maimaitawa ko yayi aiki ma'ana na gari wanda ya dace bisa karantawa manzon Allah Allah ya ce dakhilhu jannatin zai shiga da shi aljannatai kun gani aljanna ba ɗaya bace ba kenan ga ta zuma ga ta giya ga ta inibi ga ta tuffa ga ta ayaba ga ta goba ga ta madara ga ta nono an gane ko ga ta mata ga ta kayan daɗi duka aljannatai dai ma'ana ga sanan iri daban-daban Allah zai ba dan aljanna to shine Allah subhanahu wataala yace tajrimin tahtil anharu khalidina fiha abadan me ma- me fasara abadan me ma'anar fasara abadan da hausa eh ban ji ba wala ba na ji me masara abadan cewa zai dawo ma'ana aljanna har abada tutur zai zauna a aljanna tutur eh tutur bi ma'ana ba shi hausa ce zai zauna khalidina fiha abadan zai zauna aljanna ma'ana tutur ba fita an gane ko shine ma'anar abadan din an gane to shine Allah subhanahu wataala yake cewa qad ahsanallahu lahu rizqahu hakika Allah ya kyautata wannan arzikin sa wannan shine arzikin da ake bukata kenan arzikin lahira Allah kamar da gamdakatar Allah shine wanda ya halicci samai bakwai ya halicci kuma ƙasa irin ta guda bakwai yana saukar da umarnin tsakanin sama da ƙasa na wahayi da mala'iku suke kai kawo ko kuma ka ce mana na umarnin Allah talauta wani arzuta wani kashe wani raye wani Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar ya ce li ta'alamu annallaha ala kulli shay'in qadir dan kusan Allah mai iko ne akan komai kuma kusan ilimin sa mana ya kewaye komai la takfa alaihi khafiya ba wani abin da ke buye wa Allah komai Allah ya san shi ya san ganyen bishiyan nan guda nawa ne wanda ya fado ya sani wanda ya makale jikin bishiya bai fado ba ya sani an gane ku ya san adadin yawan yashi na ruwa da na waje ya san adadin mitocin ruwan tekuna da Allah ya sani ba wani abu wanda Allah bai sani ba kuma sanin ma wanda ya kewaye wannan abun ba wai sani ma'ana safahi ba to Allah ka mana gamdakatar Allah ka ba mu ikon ma'ana gode maka da kuma tafiya akan ma'ana doran manhajinka wanda ka shata mana ta hannun annabawanka duba da yanayin lokaci zan takaita anan abinda na faɗa daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana marasa lafiyar mu masu bukata addu'o'i Allah ya ba su lafiya baki daya